الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu idan jama'ar musulmi su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hadidi wadda mun kwana a nambar aya ta ashirin da biyar yau za mu tashi kan nambar aya ta ashirin da shida insha Allah mai Allah ya ce alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am من همزه ونفخه ونفخه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب Mm.
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون
Mm.
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم na'am وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورهبانية ابتدعوها
na'am ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
Mm.
فما رعوها حق رعايتها
na'am فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم Mm.
وكثير منهم فاسقون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laƙad haƙiƙa arsalna nuhan mun turo annabi nuhu wa ibrahima mun turo annabi ibrahim wa ja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwwa daga cikin falala da muka yi musu bayan ba su annabta to haka a cikin zurriyarsu ma muka ainihin wato sanya annabta wal kitab kuma muka sanya musu littattafai wato daɗi kan daɗi wai ka sha ruwa ka kwankwaɗi madara an gane magana da kyau ko bayan allah ya ba su annabta su a karan kansu ya kuma turo su a matsayin manzanni sannan a cikin zurriyarsu ma ya sake ba da annabta kuma ya sake ba su littattafai Allah ya ce faminhum daga cikin al'ummarsu da wasu daga cikin zurriyarsu wanda ba su bi su ba ko suka bi su muhtadin akwai shiryayyu kamammu kammalallu kintsatsu bayan Allah mutanen arziki wa kathirun minhum amma da yawa daga cikin wasu wanda suka yi zamani da su ko wasu waɗanda suke tare da su ko wasu daga cikin dangi ko zurriyarsu fasikuna sun fita daga yi wa Allah da'a ai alkharijuna an ta'atillah sun watsar da yi wa Allah da'a sun watsar da yi wa Allah biyayya wannan shi yake nuna cewa ba abin mamaki bane a samu mutumin kirki bawan Allah an samu mutumin banza a cikin bakon shi wannan ba wai abin mamaki ba ne allah ya ga dama ya yi haka ya ga dama ya tsara haka ya ga dama da ya aiwatar da haka kaga Allah da kansa ya ce hakika mun turo annabi Nuhu mun turo annabi Ibrahim a cikin zurriyarsu da 'ya'yan da suka haifa da jikokinsu mun sanya annubuwa annabta mun ba wa da yawa daga cikinsu ainihin wato annabta wal kitaba kuma mun ba su da yawa daga cikinsu mun ba su littafi to fa minhum muhtadin a cikinsu akwai shiryayyu kammalallu kintsatsu wato gyararru wa kathirun minhum fasiquna amma da yawa daga cikin wasu daga cikin suka fito a cikin tsatsansu fasikai ne mutanen banza ne ina fata an gane sa'annan Allah ya ce thumma qaffaina ala atharihim sa'annan muka biyo baya a burbushinsu a ainihin wato cikin al'amarinsu wa qaffaina bi Isa ibn Maryama muka baya gurbi ko muka biyo bayan annabi Nuhu da annabi Ibrahim da isa ɗan maryamu wa atainahu injila shi annabi isa ɗan maryamu daga cikin falalar da muka yi mar bayan turo shi annabi mun ba shi littafi mai suna injila wa ja'alna fi qulubil ladina taba'uhu sannan muka sanya a cikin zukatan wanda suka bi shi ra'afatan muka sanya wato jin kai muka sanya tausayi muka sanya wato jin abin nan takaici idan wani abu ya samu wani daga cikinsu ko kuma al'ummarsu wa rahmatan sannan muka sanya rahama da tausayi a cikinsu mutanen annabi isa akwai tausayi akwai jin kai yanzu nan mutum zai iya hana kansa ya baka allah da kansa ya bada wannan shaidar suna da tausayi suna da jin kai suna da ainihin wato wannan kuma mu ma al'ummar annabi muhammadu ai Allah madaukakin sarki ya siffanta mu da wannan aiko yawa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة na'am ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah madaukakin sarki yace wallazina tabawwa'u dara mutanen Madina mutanen manzon Allah jama'a mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne waɗanda suka zauni garin Madina suka mallaki Madina wal imana kuma suka zauni imani suka mallake shi wannan bi shahadatin lahi mutanen Madina sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya musu shaida cewa su ne waɗanda suka zauni garin Madina Madina tasu ce mallakar su ce to yadda ka yarda madina mahaifarsu ne mallakarsu ne to haka kuma imani ma Allah ya ce mallakarsu ne Allahu akbar Allah Allah mun gode maka da ka bawa sahabban annabi wannan shaida mala ta yadda ba wani wanda ya isa ya goge wannan aya ko ya goge wannan hukuncin ko ya goge wannan maganar ya kalli sahabbai a matsayin mutanen banza kowane ne sai dai ya gama kame ya gama kauce-kauce amma bai isa ya goge wallazina tabawwa uddara wal imana ba Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya kaura ya zo gare su da nufin ya zo ya musulunci duk wanda ya taho daga Madina ko daga Sham ko daga Syria ko daga ina ne ya zo Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sahabbai za su rungume shi hannu in hurhudu ne ma to za su rungume shi hannu hurhudu na fata an fahimta in akwai sama da hannu bibbiyu to za su rungume shi sama da haka yuhibbuna man hajara ilaihim wa menene yuhduna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu Allah ya ce ba sa jin wani kaikayi a cikin zukatansu game da abin da suke bayarwa kai wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita wasu akan kansu za su iya baka su su haƙura na fata an fahimci magana za su iya baka su haƙura لما أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار lokacin da annabi ya hada abota da zamantakewa tsakanin mutanen madina da mutanen makka sai mutum ya kira ka sai ya raba gidansa biyu sai ya baka rabi yanzu saboda tsaban lalacewa akan taku biyu ake tafiya kotu kuma idan ka taba mutum ya ce shi al'ummar manzan Allah ne kuma ya ce shi mabiyin sahabbai ne haka ne ko ba haka ba su suna iya datsa gida biyu su baka rabi su su dau rabi su raba rumfar kasuwa biyu su baka rabi su dau rabi su raba jari guda biyu su baka rabi su ɗau rabi mutum yana da jarin dubu ɗari sai ya ɗauki hamsin sai ya baka hamsin Allah da kansa ya bada shaida akan cewa haka suke amma mu yanzu ka duba ka ga taku ɗaya idan ka shiga wa wani sai ya kai ka kotu kai kuma saboda zalunci ka kasa haƙura da taku hamsin wai sai ka ƙara da taku biyu nashi ko ba haka bane jama'a filinka ne 50 by 50 hamsin kan hamsin ko hamsin da hamsin haka ne ko ba haka ba ma'ana tsaye hamsin faɗi hamsin bai ishe ka ba sai ka ƙara da taku ɗaya da rabi na wani shi kuma da kai ka zama mara haƙuri mara ƙana'a ka shigo masa maimakon shi ya haƙura ya bar ma don wannan taku ɗaya da rabin ba abin da zai hana shi rayuwa a ciki haka ne ko ba haka ba ba zai hana a gina gidan ba ba zai hana a zauna a gidan ba ba zai hana a wasu lokaci ma za ka samu wannan taku ɗaya da rabin da ya nace sai ka biya shi ko ke ka mayar masa har ya kai ka kotu a kai wallahi za ka samu kawai karawa ne a matsayin faɗin gida amma har ya mutu ba zai tako inda wannan taku ɗaya da rabin yake ba jama'a haka ne ko ba haka ba har ya mutu wallahi karhinta ba zai zo inda wannan taku ɗaya da rabin yake ba abin da zai jikin katanga ne to jikin katanga ne me za ka zo ka jikin katanga in ba ka dangaru ba ka zama ka dangare ina fata an fahimci magana so wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita wasu akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da abin nan ku suna so suna jin daɗin sa suna sha'awa suna da bukata amma wallahi haka suke ainihin wato hakura su bawa yan uwansu sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi la ilaha illallah wanda ya iya maganin bakar rowar zuciyar shi ya iya haƙuri don ya taimaki wani na fata an fahimci magana ya zama mai tausayi da jin kan bayi fa ulaika humul muflihuna in kana neman rabautattun duniya da lahira in ji Allah ya ce to an ka samu wannan ka gama to shine su ma sahabban annabi Isa Allah ya ce waja'alna sannan muka sanya fi qulubil ladina taba'uhu cikin zukatan waɗanda suka bi annabi isa ra'afatan tausayi sassauci jin kai wa rahmatan da rahama ita ma tausayi to amma ga matsala kuma inda ta zo Allah ya ce wa rahabaniyatan da kuma ruhubaniyanci ibtada'uha wanda kirkirar da suka yi suka sanya ta cikin addinin Allah kaga daga nan ne za ka gane duk abin da Allah bai ce a yi ba a cikin addini to idan ka rungumo shi wallah ba za ka iya kai shi ba kawai ka tsaya nan fastaƙin kama umirta Mm. Allah ya ce fastaƙin ka tsayu kama umirta kamar yadda aka umarce ka kar ka ƙirƙiro kar ka sako wani abin da Allah bai ce ka yi ba don in ka rungumo ma ba za ka iya ba domin shi fa mai ƙirƙiro abu ya saka a cikin addini wato akwai abubuwa manya-manya guda uku da yake ƙoƙarin tabbatar da su wanda ko ba tabbatattu ba ne na farko yana zargin annabawa da cewa ba su yi da sako gaba ɗaya ba na fata an fahimci magana yana zargin annabawa cewa ba su yi mai ba i da sako gaba ɗaya ba na biyu yana cewa Allah bai iya ba shi ya iya ai ya kamata a cikin addinin akwai kaza ya Allah me yasa baka saka mana ba bari mu mu saka zargin annabawa cewa ba su cika addini ba sun rage wani abu don haka shi bari ya cika ta abin da ba su kawo ba abu na biyu shine ƙoƙarin cin gyaran Allah da nuna wa Allah bai iya ba shi shi ya iya bari ya kawo abin da Allah ma bai kawo ba abu na uku suka ce shine gayyato wa mutane fitina da bala'i a cikin addini domin zai zo ya wahalar da mutane ya wahalar da kansa akan abin da babu lada na fata an fahimci magana to shine Allah ya ce wa rahabaniyatan da ruhubaniyanci wato kaga mutum ya ce shi fasto ne na farko ba zai yi aure ba yasa Allah ya ce ifta da ruha suka kirkiro ta ma katabnaha alaihim ba mu rubuta musu ita ba iftiga illa iftiga ridwanillahi abin da yasa wai suka kirkiro wannan ruhubaniyancin da wannan harka ta fastoci suka saka a cikin addinin Allah ya ce sun kirkiro ta ne wai suna neman yardar Allah da ita to amma matsalar shine fa mara auha haqqari ayatiha ko da a ce sun yi haka ne don neman yardar Allah ba su kiyaye wannan ruhubaniyancin yadda ya kamata su kiyaye shi ba hakkinsa ba su ba shi ba sai mutum ya ce ma fasto ne a dokar su a ce fasto baya aure haka ne ko ba haka ba sai kuma a same shi da wata mata a wani gari ya saure ta ya ɓoye ta yana zuwa to wannan duk mai sauki ne sai a same shi yana iskanci da wasu 'yan mata da suke zuwa kawo baiko haka ne ko ba haka ba to wannan duk mai sauki ne sai a zo a same shi yana luwaɗi da ƙananan yara 'yan shekara hudu shekara bakwai shekara goma ana samu ko ba a samu ana samu kaga fa mara auha haƙƙa ri'ayatiha sun ɗora wa kansu wani kalar ibadar da suka gagara kiyaye haƙƙinta suka saka wa kansu wani abu da Allah maɗaukakin sarki bai ɗora musu ba kuma da suka saka wa kansu sai suka gagara ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata to yasa sai ka ga duk ɗan bid'a ya ɗauko abubuwan da Allah bai ce a ya addini ba amma maimakon ya kiyaye abun ko dai ya dinga yana ƙarawa abun daga yadda da ya fara ko kuma ya dinga yana rage abun daga yadda dama ya fara shi da farko me duk yake jawo wannan shine kawo abun da a addini ba shi da muhalli kai ne ka kirkiro shi ka kawo shi don haka baka isa ka iya gudanar da shi bisa tsari ba idan ba ka koma asalin na Allah da manzon Allah ba jama'a kun fahimci magana da kyau shi ne ke cewa mun sanya tausayi da jin kai a cikin ainihin wato zukatansu su mutanen annabi isa a mutanen annabi isa nan su ne ainihin wato hawariyawa yan gani kasheninsa asalin wanda suka bi shi an gane magana da kyau ko cikin suratu safi ina jin ko suratu abin da me yake cewa can watan ayar an rama ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala isa sai ce mai madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani ayyaman amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula kunu ansarallahi ko ku ba da shaida akan manzanni na da dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wannan aya ta ainihin wato maganar hawariyawa Allah madaukakin sarki ya ce fa'ayyadna alladhina amanu sai muka karfafu waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen annabi isa muka agaza musu muka tallafa musu muka ainihin wato jikansu muka ba su duk wata gudunmawa suka isar da wannan addini suka isar da wannan sako ala aduwwihim suka samu nasara akan maƙiyansu billahi allazi la ilaha illa huwa ya ku bayin Allah yadda Allah ya taimaki annabi Isa yadda Allah ya taimaki annabi Musa ba a yi nasara a kan shi ba yadda Allah ya taimaki annabi Ibrahim yadda Allah ya taimaki annabi Yaqub yadda Allah ya taimaki annabi Sulaiman yadda Allah ya taimaki annabi Dawud yadda Allah ya taimaki annabi wane ne Ibrahim duka na rantse da Allah haka Allah ya taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka kuma zai ci gaba da taimakon al'ummar annabi Muhammadu saboda haka wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin Allah ya ce wala tahinu kar ku yi rauni kar ku yadda rauni ya kama ku duk bala'in da ake ciki a Najeriya da duk matsalolin da ake ciki da duk bala'in da ake ciki wani daga cikin magabata aka zo aka ce masa kaya ya tsada ya ce na rantse da Allah idan lauma ɗaya ta kai miliyan ɗaya sai Allah ya ciyar da mu haka ne ko ba haka ba yanzu duk tsada da ake ba ma ci ne muna ci muna ci alhamdulillah daidai gwargwado wasu suna ci wasu ne kalilan da Allah ya jarrabe su ba sa samun yadda suke so amma dai Allah ba zai tsaga wannan da kake gani wannan hangalagaban ina fata an fahimta wannan hagadin ya yaga ma shi wallahi hana ka abinci ba abin sakawa a ciki ba Allah baya wannan bai alƙawarin haka ba in dai ya tsaga to sai ya bashi abin da zai ci ba ka ga jinjiri a cikin uwar shi malam babu wayarin ba tiles ba ban ɗaki haka ne ko ba haka ba ba katifa ba gurin zama ba ac ba fanka a kullama yake amma a ciki yake numfashi har ma idan likitoci suka ga dama sai su ɗauko ma hotonsa zuciyar na bugawa hancin na hura iska yana zuka ka taɓa tambaya ta ina yake samu haka ne jama'a ko ba haka ba abin da Allah zai fasa ba zai daina aikinsa ba kawai idan jarabawa ta biyo ta kaina ko ta kanka sai mai haƙuri har Allah ya sa wannan jarabawar ta wuce amma Allah ya tsaye da aikinsa bai yi alkawarin zai tsaye da wannan ayyuka ba wallahi yana nan yana ci gaba da yi to kaji alarma ya ce Allah ya ce kulla yaumin duk wata rana da ka sani huwa fi sha'anin Allah yana cikin sha'ani yana cikin sha'ani ai ko dan adam ne aka ce ai wane ya shagaltu da sha'ani an san ana abubuwa ai ko to haka Allah yake kulla yawmin huwa fi sha'an yana cikin aiki ya bawa wani ya mawa wani ya mallaka wani ya karba a gurin wani ya mika wani yanzu haka kar kai mamaki wani ya kai ma buhun shinkafa gida wallahi wallahi ta iya yiwa sai ka koma gida kawai ka samu kwaya biyu ko uku kulla yawmin huwa fi sha'an Allah yana cikin aiki ina fata an fahimci magana saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce sai muka taimaki waɗanda suka yi imani da annabi isa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim muka taimake su akan maƙiyansu fa asbahu zahirina sai suka wayi gari su ne da nasara ina fata an fahimci magana suka wayi gari su ne da nasara dine yake cewa wa rahabaniyatan da kuma ruhubaniyanci ibtada'uha wanda suka kirkira wa kansu ma katabnaha alaihim Allah ya ce ba mu rubuta musu ita ba illa butiga a ridwanillahi ba sai sun yi haka ne wai dan suna neman yardar Allah to malamai suka ce akwai fassara guda biyu anan ko dai ka ce illa butiga a ridwanillah sun yi haka ne dan suna neman yardar Allah dan haka suka ce su kansu fastoci ne su ruhubaniyawa ne ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa aure ba to dutse ne kai ko itace ne kai ina fata an fahimci magana ai ko dutse ko itace yana sha samun ruwan sama a yana dukan sa ko kuma da hakan yake rayuwa to in ka ɗauka kanka wannan rigimar kace kai ba za ka kaza ba za ka kaza ba an tambaye ka ce kai zababbe ne na Allah ne kai na daban ne to daga ƙarshe sai an zo an same ka kuma kana aikata wani abin da bai kamata ba ba akwai wani wali ba da aka kama shi a jeji yana cin garin kwaki wali ne sai ya shiga ƙauye ya je musu wa'azi ya ce hiwali ne in an kawo abinci ya ci ku zo ku abin a gogan naka ya taho da jakar garin kwaki da karago da jarkar ruwa wallah malam kawai sai ya shiga jeji ya samu wata bishiya mai duhu sai ya rataye shi sai kowa ya yi bacci ya kwanta sai ya lallabo alaman to wani takar dole ce sai ya lallabo sai ya zo ya ciro jaka da dan kwanansa da kobinsa da dan ruwansa a jarka sai ya jika garin kwaki ya ɗiba ya ɗiba ya afa ruwa sai ya dawo cikin bukka da asuba sai a ga walifa da gaske fa ba inda ya je kuma an kamar ruwa kuma bai ci ba an kamar ruwa bai sha ba an kamar abinci bai ci ba sai wani mai dabara ya ce kai shi fa yana da ja ka san wallahi ko kawai ka shiga ka sa masu hankali fa kaga kauya wannan ana ganin su kamar ba su da lissafi amma wallahi a cikin su ana samun mai fikira sai wani daga cikin su yace shi bai yarda ba shi yana ganin akwai matsala fa wannan abun bai gamsu da cewa gaskiya bane wata rana da suka kawo wali abinci ta na masha Allah tabarakallah mu ba cin abinci ka ce to shikenan ka dauki abinci aka tafi da shi aka tafi shi sai ya dawo sai ya labe a cikin lanku aka yi magariba shiru wali yana cikin daki aka yi isha shiru can wajen karfe tare yace har ya zako akan da zai tafi ko dai da gaske ne abu can sai ga wali ya bude bukka ya haska toci ya fasa cikin jeji shi ma kawai sai bi shi a baya yana tafiya yana tafiya yana tafiya kawai da ya ga inda wali ya tsaya jikin wata bishiya sai shi ma ya sami guri ya rabe a bayan wani lauhu wali kawai sai ya hau sama sai ya jefo jaka kasa yana can gefe ya ga abu ya faɗo pap ya sake matsowa ya ga ikon Allah yana matsowa kawai sai ya ga wali ya kunce jaka ya ɗauko ledar garin kwaki ya aji ya ɗauko ledar karago ya aji ya ɗauko ledar gyaɗa ya aji ya ɗauko jarkar ruwa ya aji ya ɗauko plate ya aji ya ɗauko kofi ya aji yana kallon ikon Allah san da ya bari ya jika ka san in kai ne he kai saurin afka masa sai ya neman mafita da wuri sai ce maka a sadaka zai yi da shi kaga shi kenan ya kure ka shi wallahi tallahi sadaka zai yi da shi ya taho da shi ne zai ba bayan Allah shi sai da ya bari ya jika ya jiku ya sa mai da karago da albasa da komai ya fara an tayawa kawai sai haska haidu to ce dau ya ce na kama ka na kama ka ya ce dama hidikai ya kake mana kana ce mana kai wali ne baka cin abinci to kaga shi ne ifta da uha sun kirkiri abu wanda Allah bai rubuta yanzu wa Allah ya rubuta wa yayi wannan ba wanda Allah ya rubuta wa wannan to sai mutum ya kirkira wa kansa wani abu na ibada na wahala Allah bai dora masa ba kuma sai gagara kiyaye haƙƙin wannan abu shine abin da Allah yake magana ana ba wai maganar kiristoci da yahudawa ake magana ba har mu ana samun masu kirkiro abu irin waɗannan abubuwan a cikin addini kuma mu gagara kiyaye abin kuma mu ce wai Allah ne ya ce mi ina fata an fahimci magana to wannan shine saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato gaya mana cewa ba su kiyaye ta hakikanin kiyayewa ta ba an gane maganar da kyau ko sai Allah ya ce fa atayna alladhina amanu minhum Allah maɗaukakin sarki ya bawa masu imani daga cikin su ajruhum ladan su wa kafirun minhum fasiquna amma da yawa daga cikin wanda suka biyo bayan waɗannan annabawa da waɗannan manzanni fasikai ne Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara al-ramma Allah ya ce wa laqad atayna musa kitaba
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم Mm.
ففريقا
ففريقا كذبتم هكذا تقتلون Allah madaukakin sarki yace wa laqad ataina Musa alkitaba hakika mun bawa annabi Musa littafi an gane magana da kyau ko sai yace wa qaffaina min ba'dihi bir rusul bayan annabi Musa kuma sai muka biyo bayansa da wasu manzanni ina fata an fahimta muka biyo bayansa da wasu manzanni wa atayna isa ibn maryama bayyinati Allah ya ce sannan muka bawa annabi Isa dan Maryam hujjoji da dalilai zai mun yi magana akan kaɗan daga cikin kalar mu'jizozin annabi Isa ina fata an fahimci magana muka bashi hujjoji da dalilai wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan kuma muka karfafa annabi Isa da ruhi mai tsarki wanda shine mala'ika Jibril ana duk abin da annabi Isa zai yi mala'ika Jibril ke zuwa mar da sako kuma shi ke agazamar wajen aiwatar da wannan abu wa ayyadnahu ruhul qudus an gane magana da kyau ko sai ya ce me Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun yanzu kenan dukkanin lokacin da manzo ya zo muku bima la tahawa anfusukum da irin abin da son zuciyarku bai so in dai aka ce an zo muku da abin da zuciyarku ba ta so fa fariqan kadzabtum wasu istakbartum afwan istakbartum sai ku yi girman kai akan wannan abin da suka zo muku da shi fa fariqan kadzabtum wani bangare ku ƙaryata su ku yadda da saƙonsu wa fariqan taqtuluna wani bangaren ma ku kashe su yanzu haka ya kamata ku yi Allah dai yana nuna mana ya turo manzanni da hujjoji da dalilai da annabawa amma an yi ta samun matsala tsakaninsu da mabiya wasu ba su ɗauki wannan abin da ainihin wato muhimmanci ba alaramma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها وإسحاق ويعقوب والأسباط na'am وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم مم.
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah madaukakin sarki yace qulu duk al'ummar musulmi kowa ya faɗi wannan inji Allah subhanahu wata'ala qulu ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah ya Allah mun yi imani da kai Allah ka ƙara mana imani wa ma unzila ilaina da kuma abin da aka saukar zuwa gare mu mu al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da wannan mun sallama mun gaskata amma ina so mu gane fa ma'anar mun yi imani da waɗannan abubuwa fa shine a ganmu muna aikata su bayan bakin mu ya faɗa zuciyar mu ta kudurce ayyukan mu kuma na gabobi su dinga bayyana haka. ina fata an gane magana amma idan ya zama baki ya furta zuciya ta kudurce gaɓoɓi ba sa aikatawa to gaskiyar magana akwai tangarɗa imanin bai gama cika yadda ya kamata shine Allah ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima mun yi imani da abin da aka saukarwa annabi ibrahim wa isma'ila mun yi imani da abin da aka saukarwa annabi isma'il wa ishaqa mun yi imani da abin da aka saukarwa annabi ishaq wa yaquba mun yi imani da abin da aka saukarwa annabi yaqub wal asbaqi kuma mun yi imani da abin da aka saukarwa dangin annabi yaqub sune al asbaq ina fata an fahimta wa ma utiya Musa wa Isa mun yarda mun sakankance da abin da aka ba wa annabi Musa da annabi waye annabi Isa wa ma utiya Musa wa Isa kai wa ma utiya nabiyuna min rabbihim duk abin da aka ba wa annabawa ma daga ubangijinsu gaba ɗaya ba tare da kirgawa ko lissafawa ko kama suna ba gaba ɗaya mun yi imani da shi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambance imaninmu da annabi isa mu ce ya fi ƙarfi akan da annabi musa kowa ɗaya ne a gurinmu dukansu annabawa ne manzanni wanda allah ya turo mun yadda cewa annabawa ne amma abin da mu muka ce shine shari'ar su yanzu ta daina aiki shari'ar annabi muhammadu ne yanzu yar yayi ita ake yayi ita ake bi dokarsa ake bi tsarinsa ake bi in yace a yi a yi in yace a bari a bari wannan fahi ne musulunci musulunci ba wai ka sa riga kala kaza ba ko ka sa wando kala kaza ko ka siffantu da wata siffa ta daban ko ku sanya sunan ku gungun kaza ku ne jama'atu kaza wa kaza wa kaza na fata an fahimta wallahi ba shine ba musulunci shine wannan abin da muka faɗa yanzu a cikin wannan aya ta suratul baqara aya ta 136 ka je ka karanta qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بما بمن جوا مكانهم سجباكا dokar ne Allah ta ce ta wuce ta annabi Muhammadu ne take aiki amma duk mun imani da su na fata fahimta wa nahnu lahu kuma mu musulmi ne zuwa ga Allah akwai kwatankwacin ta alarma a cikin suratu ali imrana ina jin aya ta 87 da bakwai da
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق نعم فسيكفيكهم الله مم. وهو السميع العليم الله مدوكتين سركيتي قول آمنا سورة البقرة قولوا آمنا آل إمران كما قل آمنا can an yi amfani da siga ta jam'i kowa ya faɗa shi yasa muka fara da ita nan kuma ka amfani da siga ta mufradi ka faɗa ni in faɗa kai ka faɗa kowa ya faɗa qul amanna billahi ka ce nayi imani da Allah wa ma unzila alaina a suratul baqara wa ma unzila ilaina a ali imran kuma ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim a suratul baqara wa ma unzila ila ibrahim na fata an fahimta wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa da kuma abinda aka bawa annabi musa da isa a suratul baqara wa ma utiya nabiyuna a ali imrana wan nabiyuna na fata an fahimta magana can wa ma utiyan nabiyuna nan kuma wan nabiyuna wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbi da kuma annabawa daga ubangijin su abinda aka ba su duk mun yi imani la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin kowa daga cikin su wa nahnu lahu muslimuna mu ga Allah masu mika wuya ne shi tsakaninka da Allah ka mika wuya na mika wuya kowa ya mika wuya to wannan shi ne sai Allah ya ce a cikin suratul baqara kenan Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi idan kuka yi imani da abin da suka yi imani da shi su sahabbai da annabawa da manzanni faqadihi tadawnaran sai da Allah kun kubuta duniya da lahira domin faqadihi tadaw din nan ba iya kun shirya ba a'a duk alherin duniya da lahira ya same ku in dai kuka yarda kuka yi imani da waɗannan abubuwa da su ma suka yi imani da shi wanda da wannan imanin ya sa suka samu tsiransu duniya da lahira to kuma in kuka yi irin wannan imanin da yarda da Allah da manzan Allah da addinin Allah kuka yi masa irin wannan imanin to yadda suka samu shiriya to kuma kun samu shiriya yadda suka gama lafiya kuma za ku gama lafiya yadda alheri ya same su kuma alheri zai same ku yadda aljanna ta zama musu abin shiga gurin gidan shiga haka aljanna ta zama muku gidan shiga yadda suka samu walwalar rayuwa ba tashin hankali da matsaloli wallahi haka za ku samu walwalar rayuwa ba tashin hankali da matsaloli fa in amanu bi mithli ma amantum bihi fa qalihi tarawu matsalar kuma me zai biyo baya Allah ya ce fa in tawallau in kuka juya baya fa inna ma hum fi shiqaq fa in tawallau in sun juya baya fa inna ma hum fi shiqaq wallahi suna cikin sabani da matsaloli da tashin hankali jama'a an juya wa Allah baya ko ba juya wa Allah ba an juya masa ba abun Allah yake kama ana cikin sabani da tashin hankali da matsaloli ko ba a ciki dama haka Allah ya faɗa fa in tawallau fa inna ma fi shiqa in kuka juya baya kuka ki ku yi aiki da abin da muka faɗa din nan to kuna cikin sabanin tashin hankali Allah ya ce fa sayakfika humullahu da sannan Allah zai isar maka da munafukai da mutanen banza wallahi kowa idan ya rike Allah Allah ya ga dama ya rugurun tsuma duk wani munafiki a duniyar nan jama'a to amma matsalar shine mun kimu ba Allah sawu da kafa muna yi muna raba kafa muna yi muna munafurci muna yi muna keta muna yi muna mugunta muna yi muna zambo cikin aminci muna yi muna zina muna yi muna luwaɗi muna yi muna tata muna yi muna kaza muna kaza muna kaza da yawa daga cikinmu ba Allah suka rike ba da yawa suna zuwa gidajen bokaye da yawa suna yin shirka da yawa suna aikata zalunci suna cutar na ƙasa da su duk dokar da Allah maɗaukakin sarki ya kafa da yawancin mu mun rugurguza ta mun karya ta Allah kuma ya ce fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaqi fa sayakfika hum Allah wa huwa as-sami'ul alim Allah zai isar maka da munafikai ina fata an fahimci magana wa huwa sami'u Allah ne mai ji al'alimu kuma wanda yake masani Allah ka kara mana ilimi ka kara mana albarkar duniya da lahira da haka sai ke cewa famara auha haqqa ri'ayatiha sai ce fa fa atayna alladhina amanu minhum ajruhum muka bawa ajrahum muka bawa waɗanda suka yi imani daga cikin su ladan su wa kathirun minhum fasiqun da yawan su fasikai ne alarma ba he mun karanta tarjamar da malam ya ba mu je aya ta gaba sai Allah ya ce نعم ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
نعم والله ذو الفضل العظيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani, ittaqullaha ku ji tsoron Allah, Allahu akbar. Allah yana ainihin wato jan hankalinmu da ma- da mu ji tsoron Allah. Malamai suka ce, Me yasa wani lokaci sai Allah ya kira masu imani kuma ya ce su ji tsoron Allah? Ko kuma ya kira ma- i- masu imani ya ce ku yi imani, kamar yadda Allah ramma Allah ya faɗa, Ya ladina amanu aminu.
أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله
Mm. to alarama ba ta zo ba ko to wannan din ma muhalli shahidin ya samu ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku masu imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa ni na san za a yi haka الذين آمنوا آمنوا برسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi kuma ku yi imani da manzansa kaga an kira su nadahum bismil imani thumma amarahum bil imani marratan ukhra ya kira su da sunan imani kuma sai sake yi umarta su da su yi imani a karo na biyu to me wannan take nufi sai malamai suka ce ana nufin izdadu imanin ala imanikum ku ƙara imani akan imanin dan ba dan haka ba tunda su masu imani ne to dan me yasa za a ce su yi imani ai bi ma'ana ku ƙara akan wanda kuke da shi na fata an fahimci magana liyazdadu imanan ma'a imanihim dan su ƙara imani akan imanin su to anan ma da Allah ya kira masu imani sai ya ce musu ittaqullah ku ji tsoron Allah duk mai tsoron Allah mai imani ne haka ne amma suka ce ba dukkanin wai mai imani bane mai tsoron Allah haka wasu malamai suka ce amma wasu malamai sun saba wannan magana suka ce duk mai imani mai tsoron Allah ne haka kuma duk mai tsoron Allah mai imani ni na fi ɗaukar wannan fassarar gaskiya amma akwai wanda suke ganin zai iya yiwuwa kana da imani amma baka da tsoron Allah na fata an fahimci magana to ni dai na fi yarda cewa duk mai imani to zai yi wahala ka rasa shi da tsoron Allah sai dai ya zama tsoron Allah nasa ya zamanto ya bambanta da na wani shi wane ya fi wane tsoron Allah wane ya fi wane tsoron Allah tunda shi tsoron Allah nassin ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana suna da bambanci wajen fawa da girma to haka shi kansa imanin nassin alqur'ani da nassin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana cewa suna da bambanci da ainihin wato karfi daban-daban dangane da yadda al'umma take da yadda kowane musulmi yake shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha da kuma masu imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzannin Allah bi rasulihi sorry ku yi imani da manzan Allah yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku lada ribi biyu daga cikin rahamarsa wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi kuma zai sanya muku haske wanda za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum kuma zai muku gafara fa'ida kusan guda hudu a lokaci daya idan kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzan Allah Allah zai ba ku lada guda biyu sannan zai sanya muku ainihin wato haske wanda za ku dinga tafiya cikinsa ya zama ba ka tafiya cikin duhun kai kamar yadda ake cewa almu'minu kayyisun fatin mumini faɗakakke ne an kararre ne akan duk abin da yake yi a rayuwarsa wa ya gafir lakum abu na uku kuma Allah zai muku gafara wallahu gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai sai Allah ya ce li Allah ya alama ai li ya alama ahlul kitabi la din nan za'ida ce dan saboda ahlul kitabi su sani Allah ya qadiruna ala shay'in ai la ya qadiruna ala shay'in cewa ba su da iko akan komai min fadlillahi na rahmar Allah subhanahu wata'ala wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha abinda wannan magana take nufi shine da Allah madaukakin sarki yace ya ku masu imani ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzansa yu'tukum kiflayn yanzu mu ba mun yi imani da manzon Allah ba ko mun yi imani da annabi Isa ba kawai abinda muka ce a aqidar mu shine dokar annabi Muhammadu ne take aiki a yanzu to yanzu muna da ladan imani da manzon Allah ko muna da ladan imani da annabi Isa su kuma arna na fata eh da Hausa kenan ai ko yawwa su kuma arna ba su yi imani da wa ba annabi muhammadu ba to kaga in ma sun yarda da annabi isa iya nasa suka samu sannan kuma dokar annabi isa yanzu ba ta aiki saboda haka sun yi biyu babu sun yi batan bata kankan na fata an fahimta ba annabi muhammadu ba annabi isa wanda suka ce sun yarda da shi din ma Allah ya ce yanzu annabi muhammadu za a imani da shi a yarda dai Allah ya taba turo shi kuma ya taba manzanci ya gama ya tafi amma maganar a aiki da dokarsa a yanzu babu ita haka Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani manzan Allah ya tabbatar cikin hadith an gane to yanzu mu da muka samu wannan imani da manzan Allah da imani da annabi Isa to Allah ya ce yi utikum kiflayn min rahmatihi Allah zai ba ku lada guda biyu kiful wani babban abu ne kamar ka ce daro guda biyu ko ka ce ainihin wato masaki guda biyu na lada ko ka ce manya-manyan duwatsu ladan da ya kai manya-manyan duwatsu guda biyu na lada ina fata an fahimta kiflaini min rahmati an gane to shine hadisi ya tabbata daga abi musa al-ash'ari Allah ya hada mu da abu musa al-ash'ari a jannatul firdaus qala abu musa al-ash'ari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce thalathatun yu'tawna ajrahum marrataini mutum biyu Allah zai ba su lada guda biyu rubi guda biyu rajulun min ahli kitabi a samu mutum ya yi imani da annabi isa ko ya yi imani da annabi musa amana bi nabiyihi ya yi imani da annabinsa cewa allah ya taɓa turo wani manzo mai suna annabi isa ko annabi musa wa amana bi annabi muhammadu ya ce kuma ya yi imani da ni to allah zai bahi ladan imani da annabi musa ko isa kuma ya bahi ladan imani da wa imani da manzan allah ina fata an gane magana falahu ajrani annabi ya ce yana lada guda biyu wa abdun mamlukun da kuma bawan da an mallake shi adda haƙƙallahi ya ba da haƙƙin Allah zai yi sallah zai yi azumi zai yi hajji in ya samu dama zai yi zakka in yana da kuɗi duk dokar Allah yana binta wa haqqa mawalihi kuma zai je ya yi aikin mai gidan shi a matsayinsa na bawa ina ma'anar wannan a yanzu shine kai yaron shago ne ko kuma kai makiyayi ne an baka kiwon dabbobi ko kuma an ɗauke ka haya ka yi kaza za a dinga biyan ka duk wata ko duk sati ko kuma ka dinga zama shago daga an tayi za a dinga sallamar ka wannan aikin naka bai hana ka kaje kai sallar jam'i ba bai hana ka kai azumin ramadan ba bai hana ka kai bai hana duk wata doka ta Allah wannan aikin naka bai hana ka ba to manzon Allah ya ce za a baka ladan imani da Allah kuma da ladan wannan haƙin da ka kiyaye ina fata an gane so da kasancewar ka yaron wani ba asara kai ba in dai ka kiyaye wannan amanar Allah zai baka ladan kasancewar ka musulmi mai imani da manzon Allah sannan kuma zai baka ladan wannan aiki da kake to haka bawa mun kawo wannan misali ne saboda yanzu babu bayi ba a harkar bayi ina fata an fahimta amma akwai abin da ke tsayawa a matsayin kamar bauta ina fata an gane shine ka zama karkashin wani ko kuma wani shine mai gidanka ko wani shine kake masa kula masa da wani abu to idan ka tsaya akan wannan zaka hika karkashin wannan hadisin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gane maganar da kyau ko wa haqqa mawalihi falahu ajr wa rajulun da kuma mutumin da addaba amatuhu amatuhu amatahu ya ladabtar da ainihin wato baiwar shi fa ahsana ta'dibaha kuma ya kyautata wajen ladabtar da ita to tunda yanzu babu bayi mata sai mu ce wa rajulun da kuma mutumin da addaba jariyatahu ya ladabtar da yar aikan gidan shi na fata an fahimta yar aika ko yar wanke-wanke ko yan ruko na fata an gane yar baffawa ne ko yar kawuwa ne ko yar wane ne din wane ta zama Allah ya sa ta zama a gidanka Allah maɗaukakin sarki ya saka ta ta zamanto wato zama a gidanka ko tana taya ko aiki ko tana taya iyalai ko kuma kaza ka ɗauko ta yar babbanka ko yar kawunka ko yar wane ne ko yar wane ne sannan Allah ya halatta kana iya aurenta ka ba ta kuɗin makaranta ka kai ta ta yi hadda ka kai ta ta yi karatun ƙur'ani ka kai ta ta gaba secondary school ka sa ta a jami'a ko fce ko wani abu makamancin haka fa a hasana ta adibaha manzon Allah ya ce ka kyautata cikin yi mata ladabi da biyayya thumma a ha daga ƙarshe kuma kace to yanzu kina da yanci na yan taki in baiwa ce in kuma yar aika ce ko yar ƴaƴan ƴan uwa ne ka kawo gidanka kace to yanzu kina da dama duk abin da ke bukata ki sai ta ce baba na yarda zan yi aure kuma kai nake so zan aure ka ya ka ce madalla Allah ya miki albarka yarinya an gane maka eh ce Allah ya miki albarka yarinya ni kike so ta ce kwarai da gaske wallahi kai nake so na lura da yadda mu'amala ka take jama'a an yi irin wannan ba ɗaya ba biyu ba an yi irin wannan ba ɗaya ba biyu ba wace shi da shahidu min ahadi an gane magana da kyau ko ta ce kai take so kika ce Allah ya miki albarka Allah ya sanya alheri ki je ki gaya wani ki je ki sanar da wance ki je ki sanar da wance cewa da ni da ke mun yi ittifaki za mu yi aure wa tazawwajaha sai ka aure ta falahu ajran annabi yace kana da lada guda biyu na farko ladan ladabtar da ita da kai na biyu kuma ladan menene aurenta da kai amma yanzu yan duniya daga sun ji wannan in ba ma mata ba yanzu nan za a ce a hidama kai munafiki ne dama duk wannan abin da kake wa yarinyar nan dama auren da kake so kai fi ka biya mata kudin makaranta fi ka biya mata kaza fi ka yi kaza ashe duk munafikin Allah mata iyayenmu Allah ya muku albarka ya amma kuma Allah ya shirye ku na fata an fahimci magana yawwa saboda haka in mai gida ya samu irin wannan uwar gida ki ya haƙuri doka ce ta Allah sai gobe in Allah da tunda bamu karasa ayar ba za mu zo da kissar wane ne eh zaidu bin haris da kuma zainab an gane magana da ko za mu buɗe wannan aya da tafsirinmu na gobe in mun karasa abin da ke ciki don akwai wani dogon hadisi wanda zan so mu karanta shi in Allah da ya fi kusan shafi guda hadisin duk yana fassara wannan ayar abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda muke tuntuɓan harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya fi mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikinmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya yaye mana damuwoyinmu Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasarmu Allah ka kawar da fitina da tashin hankali a cikinmu Allah ka shiri 'ya'yanmu Allah ka shiri matanmu Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu Allah ka sa aljanna ta zama komarmu duk wanda suke bada gudunmawa wajen gudanar da wannan tafsiri tun daga kan masu sauraro har ƙasa ya Allah muna roƙonka ka sa kowa a cikin aljanna ka biya kowa bukatunsa na alheri ka yaye wa kowa damuwarsa ka ƙara mana albarka a rayuwarmu ka ƙara mana albarka a iliminmu ka ƙara mana albarka a arzikinmu ka ƙara mana albarka a gidajenmu ka ƙara mana albarka a 'ya'yanmu ka ƙara mana albarka ga matanmu ka ƙara mana albarka ga matasanmu ka ƙara mana albarka ga 'yan matanmu ka ƙara mana albarka ga dattawanmu ka ƙara mana albarka ga shugabanninmu ka ƙara mana albarka ga sarakunanmu ka ƙara mana albarka ga jami'an tsaronmu ka ƙara mana albarka ga duk wanda ke tare da mu ya Allah Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka sa aljanna ta zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh